insha Allah tare da ku a cikin wannan lokacin amma kafin shiga wannan ya kamata mu san menene aqida menene ma'anar al'aqidatu mafhumunta da kuma khasa'isuha abubuwan da aqida ta kumsa ma'ana take bantu da su sannan kuma suwa ake ce ma ahlus sunna kuma menene ma'ana aljama'a kayan mu shiga cikin darasin za mu tattauna akan waɗannan ta'arifat abu na farko ta'ariful aqida awwalan al'aqidatu fil lugha dan kowa sai ya dibi muzakirar shi العقيدة في اللغة كلمة عقيدة مأخوذة من العقد والربط والشدة بقوة ومنه الإحكام والإبرام والتماسك والمراصة والتوسق yana abin da ake ce ma al'aƙida da yaren larabci a yaren larabci idan suka ce al'aƙida kalima aƙidatu ma'akuzatun an ciro ta ne min al'aƙdi daga ƙulla abu warrab da kuma ɗaura shi ka ƙulla abu ka ɗaure shi shine ake ce ma aƙida a yaren larabci wa shiddati bi kowa da kuma ɗaure shi da kyau mana ka ɗaura abu da kyau shi ne ake ce ma aƙida a yaren larabci kuma ta nan ne wa minhumul ihkam aka samu kyautata abu wal ibram da tumƙa shi ma'ana ka tumƙa shi kamar yadda ake tumƙa igiya wata masuk da kuma riƙe abu wal murasa da kuma ɗanɓara shi ka ɗanɓara abu ka liƙa shi da juna wata wasu da kuma ɗaure abin da kyau wani shi ne ake ce ma aƙida kenan abin da za mu yi magana a kan shi ne game da na farko ko eh aqidatu ahlus sunna wal jamaa kenan wannan shine abinda ake ce ma aqida a yaren larabci a takaice shine ƙulla abu ƙulla abu da ɗaura shi da kyau haɗa shi da kyau wannan shine ake ce ma aqida bangaren yaren larabci idan muka koma saniyar ta'ariful aqida fi istilahil am ma'ana aqida a istilahi na gaba daya ka'ida ta gaba daya shine al aqidatu kalma aqida tutlaqu ala hukumu dhihin al jazim ko ala حكم الذهن الجازم حقا كان أم باطلا أنا فإن كلمة أقيدة أكن كوتة تناني الجازم سوسي حقا كان أم باطلا كوكما حكم الذهن الجازم hukuncin da tunani zai ba da tunani wanda yake mai ƙarfin gaske haƙƙan kana an batilin wannan hukuncin gaskiya ne ko kuma ɓataccen hukunci ne ya zamanto kenan hankali ya yadda da shi ya amince masa sosai fa'in kana zihinu sahihan kenan in tunanin yana da kyau kanatil aƙidatu sahiha to wannan aƙida sai ta zamanto mai kyau ina fata an fahimta kenan hukuncin da tunani zai yi sosai to in tunanin mai kyau ne to sai aƙidar ta zamanto mai kyau in kuma aƙidar in tunanin bai da kyau sai aƙidar tashi ta zamanto ba ta da kyau shine ka itiqadil muslimin ko kamar itiqadin musulmi ma'ana abinda musulmi suka daura ga zuciyarsu suka yi imani da shi bi wahdaniyatillah game da kadaicin Allah cewa Allah shi kadai ne ko shine bi wahdaniyatillah wannan shine aqidar musulmi ko abinda suka yarda da shi a cikin zuciyarsu suka daura shi suka kulla shi suka yarda da shi suka yi imani da shi cewa Allah guda ne wa in kana batilan kenan kaga wannan aqida ce mai kyau yadda da cewa Allah ɗaya ne kenan kaga aqidar musulmi aqida ce mai kyau wa in kana batilan idan kuma tunanin lalatacce ne kanat al-aqida batila aqida za ta zamanto ita ma batacciya ce ka itiqadin nasara kamar itiqadi na nasara bi anna Allah thalithu salasa da suka ce Allah na ukun uku ne kaga wannan ai lalatacciya aqida ce mutum yayi imani ya yarda ga zuciyar shi cewa Allah uku ne kamar irin aqida ma'ana nasara akwai masu cewa Allah guda uku ne suna cewa Isa Allah ne Maryam Allah ce sannan kuma akwai Allah na uku kaga ai wannan batacciya aqida ce wa wa tutlaqu aidan ala al-iman al-jazim kuma aƙida ana ba ta ma'anar imani tabbatacce ma'ana mutum ya gaskata gaskatawa tabbataccen gaskatawa wal hukumul qati'u da kuma hukunci yankakke ma'ana yayi hukunci hukunci wanda yake yankakke alladhi la yatatarraqu ilaihi shakkun wanda shakka baya samun hanyar shiga a cikin shi yana imani tabbatacce wahiya shine ma yu'minu bihi al-insan abinda mutum yayi imani da shi wa ya'qidu alayhi damirahu kuma ya kulla zuciyar shi akan wannan abin wa yattakhidahu mazhaban kuma ya rike shi shine mazhabarsa abinda yake bi wa dinan kuma ya rike shi shine addini ya dinu bihi da yake yin addini da shi bi gaddin nazri da rihe ido ma'ana da rihe kallo an sihatihi min adamiha game da ingancin wannan abin da ya rika addini da kuma rishi ingancin shi to wannan shine ake ce ma aqida na daga cikin ma'anonin da aka ba aqida kenan duk abin da mutum ya yadda da shi ya kulla zuciyar shi a kansa kuma ya rike shi shine abin binsa sa shi ne addininsa ba tare da kallon mai kyau ne ko mara kyau ne to wannan shi ne ake ce ma aƙida yana daga cikin ma'anonin abin da ake ce ma aƙida ko salisan na uku al'aqidatul islamiyya to me ake ni da aƙidar musulunci can mun yi ta'arifi ne game da kalma aƙida a yaren larabci da kuma kalmar aƙida eh da kuma kalmar aƙida dangane da abin da ya shahi ma'anar sha'am amma a musulunci mai ake nihi da al'aƙida yanzu shi ne abin da za mu yi magana a kai tunda zaman namu ya ƙunshi wannan wancan duka ta'arifati ne wanda aka kawo duka don su tabbatar da abin da ake nihi da aƙida al'aƙidatul islamiyya aƙidar musulunci hiyal imanu billah shine imani da Allah mutum ya yi imani da samuwar Allah yana daga cikin imani da Allah al'imanu bi wujudillah imani da samuwar Allah cewa Allah akwai shi wannan aƙida ce ta musulunci ma'ana abin da ya kamata mutum ya ɗaura shi a zuciyar shi ya yi imani da shi ya yadda da shi cewa akwai Allah وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد a cikin komi akwai alama mai nuna cewa Allah guda ne wanda yake nuna cewa akwai Allah kenan don akwai masu aƙida babu Allah shi yasa wani daga cikin magabata irin waɗannan masu aƙida sun zo su ɗan juya masa hankali to shi kuma malami wanda ya karanci aƙida ya yarda da Allah da wuya ka juyar da hankalin shi to akwai mutanen da abinda suke bukata dalili za ka karanta mushi wani kuma dalilinka bai amfanin shi sai dai ka kame dalili na hankali saboda akwai abinda hankali shi kan shi bai yarda da shi suka zo suka ce masa ai su ba su yarda da akwai Allah ba in akwai Allah me yasa kaza me yasa kaza me yasa kaza sai kaman bai ji su ba da ya kaman bai ji su ba sai suka ce malam muna ma magana amma sai muka kaman baka kula da mu ba yace lokacin da kuke mini maganan nan akwai wani abu da na gani abin mamaki shine nake ta tunani ya ɗaukan mini hankali shi yasa kuka kaman ban kula da ku ba suka ce malam ne ya ce wata rana yana bakin teku bakin ruwa sai ya ga irin katon jirgin nan ta wanda ake lodoma kaya da mutane gashi ya darka ko gashi ta yi gashi ta yi gashi ta yi sai da ya zo bakin ruwa ashe ba ya da ko direba shi ya tuko kai ne ya zo bakin ruwa ya sauke makan shi kaya kuma ya juya ya tafiya ta ya ce haɓa malam kaka ɗauke mu mahaukata wannan abu bai yiwa ya ce to yadda kuka san wannan abu bai yiwa bai yiwa a ce haka komi haka aka same shi babu wanda ya yi shi daga sai ya ba su amsa cikin hankali to saboda haka idan ka haɗu da irin waɗannan mutanen kai a matsayinka wanda ka yi imani da samuwar Allah cewa akwai shi dole ka lura da ta ina za ka hito ma waɗannan mutanen ka gamsar da su dalili suke bukata wanda yake na karance ko ku a dalili suke bukata na hankali wa mala'ikatihi da kuma imani da samuwar mala'ikun Allah cewa mala'iku halittu ne na Ubangiji Allah maɗaukakin sarki Allah ya halicce su min nur ma'ana daga haske sannan kuma mala'ikun nan akwai waɗanda Allah ya ambace su akwai waɗanda Allah bai ambata ba duka kai imani da su akwai waɗanda kuma Allah ya wakilta ma wasu ayyuka ko don akwai masu cewa mala'iku ɗiyan Allah ne mata mushrikai suna jingina wa Allah cewa mala'iku ɗiyan Allah ne mata har ma Allah ya ƙabulance su a wata aya ce a shahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alu sun halarci halittar mala'ikun ne a gabansu Allah ya halicci mala'ikun saboda haka suka ga mala'ikun da siffar ‘ya'ya mata don haka suka ce ‘ya'ya mata ne kuma ɗiyan Allah mata Allah ce za a rubuta wannan shaidar da suke bada a tambaye su sannan abin da ba su so shine za su jingina wa Allah su a lokacin jahiliya duk wanda aka ce an aiwa mai ya mace baya kauna baya so to ta kaka za su rika jingina wa Allah abin da ba sa so dan ma Allah ya kabolance su a cikin wasu ayoyi daga cikin mala'ikun akwai mala'ikun da Allah ya ambata irin su mala'ika Jabra'il ko kuma Jibril wanda yake zuwa da wahayi wa annabawan Allah irin su Mika'il irin su asrafil ko irin su munkar wa nakir irin su malakul maut irin su radwan masu tsoron aljanna irin su malik masu tsoron tsaron wuta to duka ka yi imani da waɗannan ka yarda da su cewa halittu ne daga cikin halittun Allah kuma Allah ya halicce su ne don bautarsa sannan kuma la ya asuna Allah ma amarahu ba su saba ma Allah umarnin da ya musu wa yaf'aluna ma yu'maruna abinda Allah ya umarce su suke aikatawa wa kutubihi kuma kai imani da littattafan da Allah ya saukar gaba daya kai imani cewa daga Allah suke daga ciki akwai littattafan da Allah ya ambata akwai waɗanda bai ambata bai ambata ba irin su Taurat Injil suhufu Musa suhufu Ibrahim irin su Al-Qur'anul Karim da kuma sauran littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya sabkar wa rusulihi da kuma manzannin Allah dukkan su waɗanda Allah ya ambata da ma waɗanda Allah bai ambata ba ba ka cewa ka yarda da wasu manzanni ba ka yarda da wasu ba ƙaryata manzo guda tamkar ƙaryata manzannin Allah ne gaba ɗaya a matsayinka na musulmi dole ka yi imani da su gaba ɗaya wal yawmul akhir da kuma ranar lahira ka yi imani da cewa akwai ranan ƙarshe shine ranan kiyama ranan da za a tada kowa da kowa a hili ɗaya kuma a yi sakamako kowa ya ta masaukin shi na gaskiya shi yasa wasu malamai suke ganin cewa idan mutum ya mutu sai a ce ya tahi gidan shi na gaskiya to wasu suna ganin kamar akwai kuskure a cikin wannan magana saboda kabari shi tasha ce ko kabari tasha ce shi yasa suka cewa gidaje guda uku ne akwai darul duniya akwai darul barzakh akwai darul qiyama gidan duniya da gidan jira tasha kenan kabari da kuma gidan lahira gida wanda yake na gaskiya shi yasa idan mutum ya zo kabari jira ne yake tunda in mutunan kirki ne bayan an gama mishi tambayoyi za a buɗe mishi ƙofar wuta a ce debi wancan gidan da ka saba ma Allah da canza ka sai a rihe sai a buɗe gida aljanna a ce ga gidanka can sai ya zabura ya ce zai abin a ce a dakata bayan zuba to sai yaushe sai a ce sai an yi tashin kiyama sai ya ce rabbi ajiyar sa'a haba Allah to ai kiyama yanzu mana mai ake jira a ce to ya jira nan cikin kabari har zuwa tashin kiyama don haka kiyama gidan lahira aljanna ko wuta shine gidan mutum na gaskiya na har abada wal qadari da kuma imani da kaddara imani da kaddara duk abinda ka yi imani da cewa duk wani abu na alkhairi ko na sharri Allah ne ke kaddara shi kakka zamanto a cikin waɗanda suke cewa a'a mutum shi ne yake kaddara ma kanshi a wasu abubuwa Allah ba ya da ta cewa a cikin wani abu akwai firak waɗanda suke batattu waɗanda suke da wannan aƙida cewa bawa shi ne mai ‘yancin kansa kenan abin da ya ga dama zai aikata ma kansa ko kuma zai kaddara ma kansa Allah bai isa ya kaddara mishi wani abu ba akwai waɗanda suke ganin cewa kuma ai shi bawa shi majburin ne duk abin da ya yi Allah ne ya sa shi ya yi shi don haka kenan in aka yi mishi azaba an zalunce shi akwai masu wannan aƙida to wannan duka aƙidu ne na banza dole ka yi imani da abin da Allah ya ƙaddara ya hukunta khairihi alkhairinsa wa sharrihi da sharrinsa ka yarda da cewa duka daga Allah ne amma Allah subhanahu wata'ala da ya ƙaddara sharri ba don yana son sharri ba ne Allah ya yi haka ne don me libtila saboda jarrabawa wa bi kulli ma jaa fil qur'anil karim wannan duka muna bayanin abinda ake ce ma aqidatul islamiyya kai imani da dukkan abinda alqur'ani yazo da shi duk abinda alqur'ani yazo da shi na addini kai imani da wannan abu was sunnati sahiha haka duk abinda yazo a cikin sunnar manzan Allah hadisan annabi ingatattu kai imani da wannan min usuluddin na usuli na addini in an ce usuluddin shine arkanul iman wa arkanul islam suna ake ce ma usuluddin wa umurihi da kuma al'amuran addini gaba ɗaya wa akhbarihi da kuma dukkan labarun da alkur'ani ya bayar ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya ta bayar duka wajibi ne a matsayinka na musulmi kai imani da wannan wa ma ajma alaihi salafus salih da abinda kuma magabata na gari ma'ana suka yi ijma'i akai suka haɗu akan shi tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i wa taslimu lillahi ta'ala da kuma miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala fil hukumi a cikin hukunci da zaran an ce Allah ya yanke hukunci akan kaza kaza hukuncin shi kaza abinda an naka shine kawai ka miƙa wuya babu maganar zaɓi ko kuma a bai dace ba kamar yadda yau sai ka ga sai a bar hukuncin Allah a ɗauki wani hukunci wanda yake ba na Allah ba ana ganin shine hidacewa hukuncin da Allah ya yi ana ganin cewa wannan tsohon hukunci ne saboda haka sai mutane su zauna su tsara wasu abubuwa su ce su ne addade wannan kuskure ne wal'amri ka yi imani da dukkan al'amari daga Allah ne walƙadari ka yi imani da ƙaddara wa shar'i ka yi imani da shari'a wani rasulihi sallallahu alaihi wasallama ka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bi ta'a da ya mishi biyayya a cikin abin da ya umarni wata hakim da sanya manzan Allah ya zamanto alkali a cikin wasu abubuwa waɗanda ba ku da hukuncinsu a cikin alkur'ani to sai ku binciki hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama walittiba'i da kuma bi ya zamanto duk abin da za ka yi da suna addini kana yin shi ne ƙarƙashin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne ake ce ma al'aƙidatul islamiyya to yanzu mun ji ma'anar aƙida a luka da kuma ma'anar tal'am da kuma ma'anar abin da ake ni da aƙida a cikin musulunci رابعا نهدو موضوع علم العقيدة معنى موضوع علم العقيدة شم علم العقيدة علم العقيدة akan menene yake magana shi ko ilmin aqida yana magana akan menene bi mafhumi ahli sunnati wal jamaa wal jamaa abinda ilimin aƙida yake magana a kan shi a fahimtar ahalus sunna wal jama'a aka ce ilimin aƙida ya tanawalu jawanibut tauhid wal iman wal islam wa umuril ghaib wal nubuwat wal qadari wal akhbar wa usulil ahkamil qat'iyya wa ma ajma alaihi salafus salih من أمور العقيدة كالولاء والبراء والواجب تجاه الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين وولاة أمور المسلمين والرد على الكفار والمبتدعة وأهل الأهواء وسائر الملل والنهل والغرق الحدامة والفرق الضالة والموقف منهم إلى غير ذلك ilimin aƙida yana magana ne akan waɗannan ɓangarorin duka da muka zana ya tanawalu jawanibin tauhid ilimin aƙida ya kumshi ɓangarorin tauhidi yana magana akan kowane ɓangare na tauhidi wal iman da kuma imani wal islam da kuma musulunci wa umuril aqida gaibi ilimin aƙida yana magana akan al'amura na gaibi meye matsayinsu ya ya kamata a yi imani da su wannubuwa da kuma annabta walƙadari da kuma ƙaddara wal'akba da kuma labarun da suka zo a cikin al'ur'ani da sunna wa usulil ahkamil qat'iyya da kuma usul ma'ana tushen hukunce-hukunce waɗanda suke alƙata'iyya yankakku waɗanda Allah ya riga ya yanke su ga yanda suke wa ma'ajma alaihi salafu sale da kuma abin da magabata na gari suka yi suka haɗu a kai min umuril aqida na al'amuran aqida kalwala'i kaman jubantar masu imani walbara'i da kuma barranta da kubuta game da waɗanda suke kafirai walwajibu tizaha sahaba da kuma abin da yake wajibi dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ummahatil mu'minina da kuma uwayen mu'minai sune matan annabi sallallahu alaihi wa sallam ilimin aqida duk yana magana akan wannan menene yake wajibi ga musulmi dangane da sahabban manzon Allah menene yake wajibi ga musulmi dangane da matan annabi sallallahu alaihi wa sallam ridwanillahi alaihim ajma'ina yadda Allah ta tabbata a gare su gaba daya wa ulati umuril muslimina kuma me yake wajibi ga musulmi dangane da jagorori na musulmi shugabannu na musulmi war raddu alal kuffari da kuma mai da raddi ga kafirai ya ya kamata a yi wal mubtadi'a da yan bid'a ya ya kamata a maida musu raddi game da abin da suke akai wanda yake na bid'a ko kuma na kahirci wa ahlil ahwa da kuma ma'abuta son zuciya su ma ya ya kamata a maida musu raddi wasa'iril milal da kuma sauran addini addinai wa nihal da kuma sauran hanyoyi walgarkul haddama da kuma waɗanda suke nutsar da mutane ko kuma ƙungiyoyi na ɓata ko jama'a na ɓata waɗanda suke durmiyar da mutane su nutsar da su su roshe su su karya su walfirakud dalla da kuma ƙungiyoyi da jama'o'i waɗanda suke na ɓata wal mawqifu minhun da kuma ya ya kamata a tsaya game da su ila gairi zalika zuwa wani wannan wannan shine abin da ilimin aƙida yake magana akai kenan kun ga ashe ilimin aƙida faɗi gare shi dukkan waɗannan abubuwa aƙida tana magana a kansu kuma dukkan musulmi musamman ma wanda yake da'awar ahalus sunna ne wal jama'a ya kamata ya san wannan abin saboda abu ne wanda a matsayinka na ahlus sunna wal jama'a wajibi ne ka san wannan abin saboda tana yi wa wani lokaci irin waɗannan ƙungiyoyin na ɓata ko waɗannan jama'ar na ɓata su tunkari mutum game da waɗannan abubuwa ya zamanto bai san wani abu a ciki ba kuma kana da awa abu baka san shi ba ka ku ai an ci baya wannan kenan shine abin da ilimin aƙida yake magana a kan shi duka waɗannan ɓangarorin yana magana a kansu sai alƙab wa asma'u ilmul aƙida inda ahli sunnati wal jama'a akwai laƙubba laƙabi da ake ma ilimin aƙida da kuma sunaye da ake ma ilimin aƙida a wajen ahli sunna wal jama'a aƙida tana da laƙubba tana da sunaye daban-daban to shine kamar ilimin aƙida kenan li ilimin aƙida ce inda ahli sunnati wal jama'a alqab ilimin aƙida a waje ahli sunna wal jama'a yana da laƙubba wa asma kuma yana da sunaye tadullu alaihi waɗanda suke nuni akan cewa wannan abin ha ilimin aƙida ne ake ni ina fata an fahimta ba lallai bane ko ina ka zo wai ka samu an ce aqidatu ahli sunna wal jamaa a'a akwai wasu laqabba da wasu sunaye su kansu suna nuni ne akan me aqidatul islamiyya fa min zalika ma yali daga cikin waɗannan sunayen da laqabba na farko ilimin aqida ana ce mishi al-aqidatu ana ce mai al-i'tiqad ana ce mai al'aƙa'id wa'innan duka sunaye ne da lalƙubba na mi ilimin aƙida aƙida al'aƙidatu al'itikadu al'aƙa'id wannan duka sunaye ne da lalƙubba na mi na aƙida ahal suna wal jama'a fayuƙar sai a ce aƙidatu salaf da an ce aƙidatu salaf mai ake ni aƙidatu ahal suna wal jama'a wa aqidatu wa aqidatu sunna wal jama'a kuma ana cewa aqidatu sunna wal jama'a shi dai ne aqidatu ahli sunna wal jama'a sannan wa aqidatu ahli al hadith ana cewa aqidatu ahli al hadith dukkan shi dai abinda ake ni da shi aqidatu ahli sunna wal jama'a to waɗannan sunayen da laƙubba akwai littattafan da aka buga su aka wallafa su akan wannan kenan da kaga littahi ko da ba a sa aqidatu ahlus sunna wal jamaa ba in ka ganshi da irin waɗannan laƙubba da waɗannan suna to littahi ne na ahlus sunna wal jamaa shine wa min al kutub allati tahmilu hadha al laqab daga cikin littattafan da suke ɗaukan wannan laƙabin akwai kitab littafin da ake ce ma sharhu usuli itiqad ahli sunna wal jama'a sharhu usuli itiqad ahli sunna wal jama'a wa'annan littattafai ne maraji wanda ya kamata duk ahli sunna ya kokari ya same su yanzu Allah ya ka abu da sauki ma da ka shiga cikin internet cikin google ka rubuta sharhu usuli itiqadi sunna wal jama'a zai zo maka pdf sai ka sabke shi a cikin wayanka kawai abin da ya rage sai mai sai a yi ta muraja'a ko a matsayinka na ahli sunna wal jama'a ya kamata a ce ka riƙe wasu manya-manyan maraji manya-manyan littattafai waɗanda suke na aƙida na ahli wanda aka rubuta suna bayani akan aƙidatu ahli sunna wal jama'a ko tare ka aka aka ce ai ahlus sunna wal jamaa ka ga ya bara manya manyan littattafai waɗanda suke magana akan aqidatu ahlus sunna wal jamaa guda biyar sai kaka in baka san su ba sai mutum ya tsuru tsuru da idan kaga ai abu mai ba ko eh amma da an tsare ka daga cikin littattafan da suke magana akan eh aqida ahlus sunna wal jamaa sai ka ce akwai sharhu usul i'tiqad ahlus sunnati wal jamaa nawa ne ne na lilakilani na lakilani wanda ya rasu sanata arba miya wa samaniya ta ashara hijiriya ya rasu a shekara ta ɗari hudu da goma sha takwas sannan akwai littafi mai suna aqidatu salaf ashabul hadith shi ma littafi ne wanda yake magana akan aqidatu ahlus sunna wal jamaa kun gane ko aqidatu salafi ashabul hadith kenan aqidar magabata ashabul hadith ma'abuta hadisi ko ina ba ta an fahimta lissaboni wanda ya shi shine as-sabuni wanda ya rasu ne a shekara ta 449 hijriya shekara ta 449 akwai littafin da ake ce ma ali itiqad shi kuma na lil baihaqi imam baihaqi shine ya wallafa wannan littafi sunan shi ali itiqad kaga ali itiqad in mutum bai sani ba ali itiqad sai ya tabi mu ake ni da ali itiqad ina fata an fahimta shi yasa kun ga can baya mun ambata daga cikin su laƙubba da sunaye na alu sunna wal jama'a ko kuma ilmul aqida akwai ali itiqad to akwai wannan littafin na imam al-baihaqi wanda ya sanya mai suna ali itiqad ma'ana itiqadu ahli sunna wal jama'a kenan wanda imam baihaqi ya rasu a shekara ta 458 miladi eh hijriya shekara ta 458 sannan akwai wannan dangane da ma'ana daga cikin laƙubba da sunaye nami na abin da misali ne aka kawo muka na aqidatu ahlus sunna wal jama'a sannan akwai at-tauhid ko wanda akwai littattafan da za a rubuta ma at-tauhid amma laƙabi ne ko suna ne na mi aƙida ahalus sunna wal jama'a at-tauhid wa huwa masdar wahada yuwahhidu tauhidan ay ja'ala shay wahidan ko in an ce at-tauhid masdar ne kalma at-tauhid masdar ce ita ce asalin wahada yuwahidu ina aka samo wahada yuwahidu daga mine ne tauhidan at-tauhid shine masdar ma'ana shine inda aka ciro kalmar wahada yuwahidu wahada ma'ana ya sa abu ya zama ɗaya yuwahidu yana sanya abu ya zama ɗaya at-tauhid shine masdar ina fata an fahimta to shi yasa aka ce at-tauhid wa huwa masdar wahada yuwahidu tauhidan masdar ne na wahada yuwahidu tauhid ai ja'ala shay wahidan ya sanya ya sanya abu ya zama ɗaya da haka fa tauhidu fil lugha tauhidi a yaren larabci huwa al-hukmu bi anna shay'a wahidun shine hukunci cewa ashayi wannan abun wahidun ɗaya ne ina fata an fahimta kenan Allah ɗaya ne wa filistilahi a kuma ƙa'idan malaman aƙida shine huwa tauhidullah kaɗaita Allah wa ifraduhu da kuma ɗayanta shi bima yastahiqqu game da abin da Allah ya cancanta da shi minar rububiyya na ayyukan shi wal uluhiyya da kuma bautar shi ko akwai ayyukan da Allah kadai ya kadaitu da su shi kadai ne ma'ana ya kadaitu da waɗannan ayyuka wal uluhiyya kuma shi ne kadai ya kamata a bauta ma wal asma'i was sifat Allah yana da sunaye kyawawa kuma yana da sufofi waɗanda suke kammalallun sufofi duka waɗannan ma'ana mutum ya yarda da ayyukan Allah da kuma Allah kadai ake bauta ma shine uluhiyya da kuma sunayen Allah kyawawa da kuma siffofin Allah waɗanda suke kammalallo duk abin da Allah ya ya ambaci kanshi da shi ka ambata ma Allah shi ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya ambata masa shi duk abin da Allah ya siffanta ma kanshi da shi ka siffanta ma Allah da wannan sifa ko kuma manzon sa sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da wannan sifa kakka zamanto daga cikin waɗanda suke korewa Allah siffofi akwai waɗanda suke korewa Allah siffofi waɗanda ya siffantar da kanshi da su sai su saboda mi suna aiki da hankali ne kawai suka yi watsi da dalili suka sa hankalinsu shi ne gaba duk abin da hankalinsu ya ba su shi ne addaidai duk abin da hankalinsu bai ba su ba ko da daidai ne to su a wajensu wannan abin banza ne bataccen abin ko misali daga cikin abin da suke cewa idan aka in aka tabbatar wa Allah da siffofi kenan an kamanta Allah da halittunsa saboda kowace sufa suka ce da za a siffanta Allah da ita wannan sifa bayan Allah suna da ita to in ko bayan Allah na da wannan sifa aka kuskura aka siffanta Allah da wannan sifa kenan an kwatanta Allah da su ka ji hauka kuma alhali Allah shi ya siffata tabarakal ladhi bi yadihi almulk ko albarkoki sun yawaita ga wanda mulki yake a hannun shi bi yadihi almulk sai su ce baiwa a ce bi yadihi a ce hannu saboda in ka ce hannu kowa ya sanya hannu yake kenan hannun Allah irin na halittu ne sai dai su ce bi qudratihi au ko abin da ya kama da wannan a juya ko ko misali a canza ma'anar ko kuma samsam ma a kore siffar gaba ɗaya to a matsayinka na musulmi ka yi imani da siffofin Allah da sunayensa duk abin da Allah ya siffanta kanshi ka siffanta shi da shi sai dai yaya siffa take wannan baka sani ba ar-rahmanu ala al-arshi istawa ko in suka zo sai ba istawa ake ne ba istaula saboda in aka ce istawa kenan ya daidaita dole a faɗi tsaye yake ko zaune yake ko kwance yake da aka sai su ce istaula ma'ana ya ɗaukaka ake nihi ba wai ya daidaitu ba haka imam malik ya haɗu da irin waɗanga masu irin wannan gurɓatacciyar aƙida yana cikin darasi ya kawo da wannan aya ya fassara da istawa sai ya ce to kai fastawa Allah ya daidaita ya ya daidaita aka ce imam malik yana rike da wani dan ice haka yana caccaka shi sai zuwa ta karo mishi ya dan jima sannan ya dago kan shi ya ce alistiwa'u ma'alu in an ce daidaita kowa ya san abin da ake nihi da daidaita wal kaifiya majhul yaya Allah ya daidaita wannan ba wanda ya sani wa su'alu anhu bid'a kuma tambayar yanda Allah ya daidaita bid'a ne da haka ina ganin kai dan bid'a ne yace a hudda mai shi daga cikin majalisin shi wa wannan kenan to wannan shine ake ce ma tauhid kenan aqida ahlus sunna wal jamaa wani lokaci ana mutalaqabi da at-tauhid daga cikin littattafan da suke bayanin aƙida ahlus sunna wal jama'a amma kuma sai suka zo da suna ko kuma laƙabi na at-tauhid wa min al-kutub allati ullifat fil aqida daga cikin littattafan da aka wallafa a cikin aqida wa hiya tahmilu hadha al-ism suna ɗaukan wannan suna na at-tauhid akwai kitab at-tauhid min sahih al-bukhari at-tauhid min sahih al-bukhari yana na a cikin aljami'u sahih li imam al-bukhari ina wata an fahimta imam bukhari ya rasu a shekara ta eh 206 wa 50 yana da kyau saboda irin waɗanga manyan malamai yana da kyau alal aqal ka san shekaru rasuwarsu dan mi su miyagun mutanen da kuke gani ba kwance suke ba shi yasa aka ce sanin shekarun aihuwar malamai da shekarun mutuwansu yana da kyau don za ka samu wasu malamai sunayensu guda kuma zamani guda suka sai dai wajen mi shekarun aihuwarsu da wajen mi rasuwarsu nan ne za a samu bambanci amma sunaye guda ne kuma ‘yan zamani guda ne kuma tsaran juna ta ina za ka farraƙe su ta wannan ɓangarorin ina tuna wata rana mana ma'ahad amir sultan to akwai ‘yan shi'a irin matasan na ‘yan shi'a tare da mu sai muna gardama ina gani a kan wani abu ne sai wani ɗan shi'a ya ce ai a cikin littafin usman bin fodiyo sheikh usman bin fodiyo na ihya sunna akwai wannan magana muka ce babu ya ce akwai yana kawo mana littafi sai je ɗauko littafi ya kawo gashi nafsu littafi an sa ihya sunna wa ikhmadul bid'a na al-sheikh yani Usman bin Fodio ashe littafi an shi'a ne sai ya buɗa mana wurin ya ce ga wurin to Allah ya sa akwai malamin Dr. Ali Yaqub sai muka zo da wannan kadiya sai malam kadiya kaza kuma ga ta cikin littafin Usman bin Fodio yace ba gaskiya bane kace to ga wani nan wanga dan shi Isma'il aka ce mishi gashi yazo da littafin yace wannan littafin ɗan shi'a ne yace suna da wannan abin sai su ɗauki wani sunan malami daga cikin malaman sunna sanannen malami sai su wallafa littafi nasu na ɓanna sai su rubuta sunan shi in baka sani ba sai a ɗauko ma gaya sunan shi ne sama da komi nashi komfile amma abinda a ciki kuma ba nashi bane in baka taɓa karatun littafin ba sai ka yarsa a ce to gaya malamin kuma na sunna wanda kuka tamaka shi ma gashi cikin littafin shi ya ce kaza to shi yasa sanin littattafai da sanin malamai a matsayinka na ahli sunna wal jama'a yana da kyau saboda ku waɗanga littattafai ku yi ƙoƙari ku same su ko da ku sauko su ne a internet ko aji su a cikin wayoyinku ku rika muraji'a su tinda kaga ai ana cewa asahul kutub ba da kitabillah al-bukhari to yanzu wani in ka tambaye shi yaushe bukari ya rasu bai sani ba me sunan bukari shi bukari kawai ya sani bai ma san sunan nashi ba alhali bukari wannan bukhara sunan gari ne ba shi ne sunan shi ba muhammad bin isma'il wani bai san da wannan ba kenan yana da kyau a matsayinka na ahlus sunna wal jama'a ya zamanto waɗannan abubuwa kana da guzurinsu ko da yaushe ya rasu a shekara ta 256 hijiriya wa kitab da kuma littafin da ake ce ma itiqadu tauhid itiqad maza tauhid yana magana ne akan mi in an ce itiqadu tauhid yana magana akan mi ilmu al-aqida aqidatu ahli sunnah wal jamaa li abi abdullah na abi abdullah muhammad bin khafif wanda ya rasu ne a shekara ta 300 wa 71 hijriya shekara ta 371 hijriya wa kitab da littafin da ake ce ma at-tauhid wa ma'rifatu asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi ala al-ittifaqi wat-tafarrud littafi ne mai kyau at-tauhid wa ma'rifatu asma'illahi azza wa jalla tauhidi da kuma sanin sunayen Allah mai girma da daukaka wa sifatihi da sunayen Allah ala al-ittifaqi wat-tafarrud ko akan ittifaqi da kuma wasu sunayen da an ittifaki a kansu da kuma sunayen da wasu ma'ana suka kaɗaito da abin ɗinsu na ibn manda ibn manda wanda ya rasu ne a shekara ta salasumi a wakamsawa wa tis'i akwai littattafai na aƙidatu ahalus sunna wal jama'a waɗanda aka wallafa su da laƙabi ko sunan as-sunnatu mi as-sunnatu والسنة في اللغة في لغة العرب سنة أيار العربتي معنى لغة يارين العرباوة هي الطريقة والسيرة هي الطريقة والسيرة هنيا الطريقة والسيرة دكما تاريخ أيار العربتي العربا أيار سنتي معنى السنة abin da suke ne da shi kenan at-tariqa was-sira hanya da kuma tarihi amma fi shar'i amma a cikin shari'a fatutlaqu ala iddati ma'anin tana zawwa akan ma'anoni da yawa wanda takhtalifu bi ikhtilafi ma wudi'at lahu tana zawwa da ma'anoni wanda takhtalifu ma'ana ma'anonin suna saba ma juna bi ikhtilafi ma wudi'at lahu game da sabanin abinda aka sanya ma wannan suna na as-sunna ko fatutlaqu ala ilmi al-hadith ana ce ma a sunnatu a ba ta ma'anar ilimin hadisi wani lokaci a sunna tana zamantowa ilimin mi ilimin hadis wato tulaku alal mubah wani lokaci kuma ana ba ta ma'anar mi abin da yake halal ko sai ka ji an ce wa sunnatu fi kaza kaza kenan ma'anar sanan halal ila gairi zalika zuwa wani wannan amma sababu tasmiyatuha tasmiyatu ilmul aqida bis sunnah dalilin da ya sanya aka sanya ma sunan ilimin aƙida da as-sunna huwa ittiba'u ashabu hali sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ma'abuta sunna suna bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai aka ce ma ilimin aƙida as-sunna dan su masu wannan aƙida suna bin mi sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi da kuma sahabbansa ridwanullahi alaihim Allah ya ƙara yadda da su fa asbaha dhalika dhalika al-ism da haka wannan sunan sai ya waye gari shi'aran li ahli sunna alama ce ta ahli sunna shi'aran li ahli sunna alama ce ta ahli sunna wa min al-kutub fi dhalika daga cikin littattafan da aka rubuta a cikin wannan wanda sun zo da as-sunna eh na'am eh fayuqal saboda haka sai a ce kenan ita kalmar as-sunna an ambaci ahlus sunna masu aqidar sunna da sunan ma'ana as-sunna saboda me aka ce saboda suna bin sunna annabi da sahabbai ko saboda haka sai wannan sunan ya wayi gari ya zamanto shi'ara li ahli sunna ma'ana alama ce ta ahli sunna sai a ce ahli sunna wal jama'a ko aqidatu ahli sunna wal jamaa ko kuma ahli sunna wal jamaa fa yuqal saboda haka ake ce as-sunnatu wal bid'atu sunna da bid'a in an ce as-sunna me ake ni ahli sunna bid'a kuma yan bid'a kenan ka kishiyoyin juna ne saboda haka sai a ce as-sunna da an ce as-sunna ana nihin suwa ahli sunna al-bid'a ana nihin suwa yan bid'a kenan kaga wannan as-sunna ta zamanto alama ta ahli sunna kai da kanka da an ce ma wanga ahli sunna ne wanga dan bid'a ne ka san ba ɗaya suke ba ko wannan sunna ce wannan bid'a ce ka sa akwai bambanci tsakanin sunna da bid'a wannan aka ce min babu tadaddi ma'ana daga baban kishiyoyin juna wa kadhalika yuqalu haka sai a ce ahli sunna wa shi'a ko ma'abuta sunna da kuma yan shi'a suna da bambanci ko kenan da aka ce ahalus sunna sannan aka ce ashiya su da ahalus sunna su ne masu bin mi sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sai aka ce washiya kenan akwai alama eh me yasa aka ce washiya kenan alama ne su sun saba ma su ahalus sunna wal jamaa wa min al-kutub fi dhalika daga cikin littattafan da aka rubuta a cikin wannan akwai kitabu sunna littafin da ake ce ma kitabu sunna li abi dawud ko na abi dawuda kai lil imam ahmad yawa kitabu sunna na imam ahmad bin hanbal imam ahmad bin bin hanbal yana da littafi mai suna as-sunna kitabu sunna wanda imam ahmad bin hanbal ya rasu a shekara ta mi'atain wa wahid wa arba'in dari biyu da arba'in da ɗaya sannan kuma akwai littafin da ake ce ma as-sunna lil asram lil asram ko wanda ya rasu a shekara ta mi'atain wa salasa wa saba'in dari biyu da saba'in da uku akwai littafin da ake ce ma as-sunna li abi dawud na abi dawuda wanda shi kuma ya rasu ne a shekara ta dari uku da saba'in da biyar 275 wani lokaci ilimin aƙida yana zuwa da ma'ana a shari'a yuqalu ash-shari'atu wa shir'a ko ana ce a sharia ana ce kuma wa shir'a ash-shari'atu wa shir'atu wa hiya ma sanna Allahu min ad-din shari'a shine abinda Allah ya sunnanta na addini wa amara bihi kuma yayi umarni da shi كالصوم كما أزمي والصلاة كما صلى والحج كما حج والزكاة كما زكى والشريعة كلمة الشريعة مشتقة من الشرعة أن ساقو تنيدغا الشرعة ما أكيد إذا الشرعة على ربك وهي شاطئ البحر معنى جيهمي تيكو شين أكيد إذا الشرعة على ربك ومنه قوله تعالى daga nan ne daga gare shi ne faɗar ubangiji Allah ta'ala yana cewa likullin ja'alna minkum shir'atan wa min haja kowanne daga cikin ku kowanne ma'ana daga cikin ku mun sanya mai shari'a da kuma hanya wacce zai bi saboda haka kila fi tafsiril aya aka ce a cikin tafsirin wannan aya ash-shir'atu الدين معنى لكل جعلنا منكم شرعة معنى الدين kowanne daga cikinku mun sanya masa addini wa minhaja da kuma hanyar da ya kamata ya bi ko ma'ana magabata waɗanda suka gabace al'ummomin da suka gabace suka gabace mu za ka samu addinin guda ne amma kada iya samun bambanci akwai wasu abubuwan da a cikinsu akwai su wani a wannan al'umma babu su ko a ƙara ko a rage wasu abubuwa da kuma irin tsarin hanyar da suke bi wajen mi bayar da wannan ibada da aka fa shari'atu idan shari'a kenan hiya ma shara'ahu Allah wa rasuluhu shine abinda Allah da manzansa suka shar'anta min sunanil huda na hanyoyin shari'a من سنن الهدى نهي شريعة وأعظمها مسائل العقيدة والإيمان ما في غير مسو شيء مسألة لنا عقيدة دكما إيمان wani lokaci kuma suna zuwa da ma'ana al'iman al'iman fa yi tulaku ala ilmin aƙida ismul iman ilmin aƙida wani lokaci ana ba shi ma'ana al'iman wa ya shimalu sa'irar umurin aƙadiyya kuma ya ƙumshi sauran masa'il na aƙida Allah ta'ala Allah ta'ala ke cewa wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wa man yakfur bil iman wanda ya kafirce da imani al-iman anan shine mi at-tauhid ko faqad habita amaluhu aikin shi ya baci wa huwa fil akhirati min al-khasirin sannan kuma a lahira yana cikin tababbu ma'ana fal iman huna bi ma'ana at-tauhid imani anan ma'anarsa shine mi tauhidi ومن الكتب التي تحمل هذا الاسم daga cikin littattafan da suke ɗaukan wannan sunan akwai kitab al-iman littafin da ake ce ma al-imanu li abi ubayd al-qasim bin salam na abi ubayd qasim bin salam wa kitab da kuma littafin al-iman na abi munda ina fata an fahimta duka waɗanga littattafan su suna magana akan mi aqidatu ahlus sunna aqida al aqida ilmul aqida amma kuma sun ɗauki ma'anar mai al iman sannan na shida usuluddin aw usulud diyana akwai daga cikin sunayen da aqida take ɗauka akwai usuluddin ko kuma usul usulud diyana ma'ana usul na addini ko kuma usul na addinai fa usuluddin in an ce usuluddin hiya arkanul islam rukunnan musulunci wa arkanul iman da rukunnan imani wa sa'irul umur li'tiqadiyya da kuma sauran al'amurra na aqida wa min al-kutub allati ullifat daga cikin littattafan da aka rubuta wa tahmilu hadha al-ism kuma suna dauke da wannan sunan akwai kitab littafi mai suna al-ibanatu an usulid diyana الإبانة عن أصول الديانة نا الإمام الأشعري للأشعري عند يا رسولي الشكرة الثلاثمائة وأربعة وعشرين شكرة الأكو العشرين ده هدو سنة أقول لتاهي مسونا أصول الدين za mu zo gare shi wa usuluddin tunda aka tunda misali ake cewa aka kawo shi a cikin littattafai na aqida kenan bayan dawowar shi shi yasa suka rubuta shi ma'ana suka sanya shi a cikin littattafai masu magana aqida bayan dawowar shi daga asharanci wannan kenan wa usuluddin da kuma usuluddin na lil baghdadi imam baghdadi ko wanda ya rasu ne a shekara ta 429 shekara ta 429 hada wannan duka duk da wannan an samu wasu malamai da suke ganin cewa bai kamata a raba addini ba a rarraba addini a sanya mai suna ganin waɗannan sunayen kama a ce usuluddin ko kuma addini yana da usul da furo suna ganin wannan bai kamata ba to shine muka zo da wannan saboda kakkaje ka ci karo da irin wannan kuma ka shiga cikin ɗimuwa don kasa akwai malaman da su suna ganin bai kamata a kakkasa a ce addini yana da usul yana da furu'u ba ko shi ne ce waƙari na baha ba'adul ulama wasu malamai sun faɗakar ila an na hadhihi tasmiya suka ce waɗannan sunayen la tambahi ba su kamata ba wa annan taqsimar dini raba addini ila usulin wa furu'in zuwa ga cewa akwai usul ma'ana tushe akwai furu akwai rassa a cikin addini suka ce wannan amrun muhdathun wani kagaggen abu ne lam yakun fi asr salaf suka ce a zamanin magabata wannan bai kasance ba wa ƙala ba'aduhum da haka sai wasu malamai suka ce to tunda haka ne al-aslam abin da ya zama lafiya an yi ƙala a ce aqidatun wa shari'atu kawai a ce addini aƙida ne da shari'a ba wai usul wa furo ko usulul din ko kuma usulul diyana a'a suka ce kawai aqidatun wa shari'a addini kenan ya shahi bangaren ya shahi aqida da shari'a aqida shine abinda mutum zai imani da shi a zuciyar shi ko shari'a kuma abinda Allah subhanahu wataala ya shar'anta shi manzansa sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta na al'amuran addini kaman sallah azumi da sauransu abinda Allah ya shar'anta manzansa ya bayani idan muka ɗauki aƙida sai mu sanya shi a inda suke cewa usul usuluddin kenan shari'a ishe shari'a sai a san inda suke cewa huruf eh shi yasa suke ce maimako a rarraba shi kawai a bar shari'a aqida su ne da mai usul shine tushen abin da ya kamata mutum ya same shi kafin abin nan wanda ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya aiko shi manzo abin da ya hirakkazawa akan shi akan mai bangaren mai aqida ko kafin a shar'anta mutane ku yi sallah ku yi kaza ku yi- yana kira akan mai kadaita Allah da bauta da kuma nisantar abubuwan da ake bauta ma wanda ba Allah ba to shine wasu malamai suka ce kenan kawai a bar shi haka ko kuma a ce au masailul ilmiya wal masailul amaliya ko awul ilmiyat wal amaliyat suka ce ko ko a ce masailul ilmiya mas'aloli na ilimi ko shi shine bangaren min aqida sannan kuma wal masail al amaliya da masaloli na aiki shine bangaren min shari'a abubuwan da za a aikata na shari'a ko ku a ce al amaliyat wal ilmiyat ko ko awal il- ay, al ilmiyat wal amaliyat kenan ilmomi da ayyuka kawai ina fata an fahimta ka san malamai da yanda yanda za a yi sai an samu a abin nan juna to duka waɗannan abubuwa irin waɗanka afkar ya kamata a ce a matsayinka na mutumin sunna kana da wasu abin nan jinsu ma'ana ka taɓa jinsu ko ka taɓa leƙa su ina fata an fahimta saboda shi mutumin sunna kullum me ake cewa waɗanda suke yan bid'a waɗanda ba su sunna kullum wallan mutumin sunna suke so su gani saboda in baka san wasu abubuwa sai a shiga ma cikin abin da kake tamaka da shi na sunnan kuma nan za a shiga a rikita ka wannan kenan wannan shine dangane kenan akan abin nan kenan idan muka duba khulasan karatunmu duka na farko oh hmm? Saura minti tara. Akwai mai ake cewa akwai saboda haka kenan bayan mun yi ta'arif mun yi abin nan ɗinsu gaba ɗaya mu koma faji na farko wanda da su za- da shi za mu karkare. Faji na farko shine eh inda muka ce alhamdulillah eh muzakkira bil unwan aqidatu ahli sunna wal jamaa ko fi wulati umuril muslimina wannan muzakkira ce wadda ta kumshi unwani na mai aqida ta ahlus sunna wal jamaa dangane da jagorori na musulmi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wal mab'us rahmatan lil alamin muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in to yanzu bayan mun ji waɗannan abubuwa gaba ɗaya mu san da cewa fa inna ta'alluma wa ta'alima aqidatu ahli sunna wal jama'a al islamiyya karatu da karantarwa game da aqidar ahli sunna wal jama'a wacce muka yi bayaninta wadda'awatu ilaiha da kira zuwa ga aqidar ahli sunna wal, wal jama'a min awjabil wajibat kun gane ko kenan yanzu mun san abin da aqida ko duk da dai ba mu yi bayani akan suwa ne ahli sunna ba taraywa muhadara ta gaba yana daga cikin aujabil wajibat abubuwan da suke mafi zama wajibi a karanci aqida ahlus sunna wal jama'a kuma a karantar da ita wannan wajibi ne wa ahammul muhimmat kuma shine al'amari mafi muhimmanci me yasa li'anna qabul al'amal ash-shar'iyya karban ayyuka na shari'a mutawaqqifun ala sihhati al-aqidati al-islamiyya duk wani aiki da za ka yi na musulunci wa to wannan aikin hoya yana tsaye ne a kan ingancin aƙida ta musulunci in aƙida ba ta inganta ba to aiki fa bai karɓuwa ina ba ta amfanta kenan tun da haka ne ku ya zama wajibi a karance ta kuma a karantar da ita a karanci aƙida ingantacciya a karantar da ita don mi don ayyuka na shari'a su samu karbuwa fil'ula wal ukhra a duniya da lahira la takunu illa bitamassuku biha kuma wannan duka ba zai kasance a sai da riko da aqida wassalamatu mimma yunafiha da kuma amintuwa da dukkan abin da yake kore wannan aqida kenan ya zamanto ma'ana ka riƙe aƙidar sannan kuma ka amintu da dukkan abin da ke kore ta au ya khillu biha ko kuma abin da zai aibata ita wannan aƙidar wa yaqdahu bi kamaliha sannan yayi suka game da abin da ya shahi ko kuma yayi miki game da kammala da cikar wannan aƙida wa hadhihi al-aqidatu wannan aqida mutamassilatun ma'ana tana misaltuwa fi aqidati ahli sunna wal jama'a a cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a hiya al aqidatu sahiha aqida ahlus sunna wal jama'a ita ce ingatacciyar aqida allati tadaha Allah li ibadihi wacce Allah ya yarda ma bayunsa wa hiya aqidatu al anbiya wal mursalin kuma ita ce aqidar annabawa da manzanni wa man sara ala nahjihim da waɗanda suke akan ma'ana tsarin su min du'at na malamai masu wa'azi wal muslihina da masu gyaran mutane ila liqa'i rabbil alamin ila yawmi liqa'i rabbil alamin har ranar da za a hadu da ubangijin talakai shine Allah subhanahu wataala wa inna min ad-da'wati ila hadhihi al-aqida yana daga cikin kira zuwa ga wannan aqida an tubraza ma'alimuha a bayyana alamomin ita wannan aqidar a bayyana duk abin da zai nuna wannan aqida wa tunsharu mahasinuha kuma a yi ƙoƙari a watsa kyawawan abubuwanta a cikin al'umma wannan shi ne ake ce ma kira zuwa ga wannan aƙida duk wani abin da yake kyakkyawa ne na wannan aƙida a watsa shi a cikin al'umma su gane shi sai su karɓe shi sannan wa tushharu khasa'isu ahluha kuma ya zamanto abubuwan da masu ita suka keɓantu da su ya zamanto wannan abin ya shahara a cikin al'umma wa yunfa anha ma lahiqa biha min tahrifil ghalib sannan a kore ma wannan aƙida duk abin da ya haɗu da wannan aƙida na juyawa da canjin alghali waɗanda suke zurfafawa da huce gona da iri akwai wani abu mutunan ɗan aƙidar ne amma saboda zurfafawa da huce gona da iri sai yayi wani abin da sai a yi tsammanin wannan abin cikin aƙida yake kuma alhali abin ba tare da aƙida yake ba kenan irin waɗannan abubuwa a yi ƙoƙari su ma a kore su kenan ko da ɗan aƙidan ya yi wani abu wanda yake na huce gona da iri wanda baya cikin aƙidan to a nuna ha wannan abin ba aƙida ta karantar da shi ba ina fata an fahimta saboda in wani ya ga wannan abin sai ya tsammanin ce na aƙida haka take in haka take mu da gaskiya ba za mu yi ba ko kai tastabina tattabina sabila don hanyar ma'ana ta bayyana wa yattadihu dalil dalili ya zama qarara wa taqumul hujja hujja kuma ta tsayu wa tattadihu mahajja kuma hanyar ta bayyana fa hada mimma yuhabbibu an-nas bi tilka al-aqida wannan shi zai sa mutanen su kaunaci wannan aqidar wa yuraqibuhum fil iqbal alaiha kuma ya kwadaitar da su wajen fuskantar wannan aqida wa yazidu ahaluha tamassukan biha kuma shi zai sa masu riko da aƙidar ma'ana su ƙara rike ta da kyau wa muhafazatan alaiha da kuma tsare ita wannan aƙida da haka wa qad qumtu fi jam'i hadhihi almuzakkira na tsayu a wajen hada wannan muzakkira qadar istita'ati gurgudan iko na min masadir mukhtalifa ta ma'ana masadir sune littattafai daban-daban wa fi ba'di wabi ba'adin tasarrufu fiha kuma akwai wasu maganganu na a ciki wasan maituwa na sanya mata suna aqidatu ahli sunna wal jama'a aqida ahli sunna wal jama'a fi wali al-amri a cikin shugaba na musulmi wa hada muhtawaha wannan shine abin da wannan litta muzakkira ta kumsa wallahi as'al ina roƙon Allah an yanfa'a biha ya amfanar da wannan muzakkira wa an yaghfira li ya gafarta mini ma waqa'tu fihi min al-akhta'i kusakuran da na fada a ciki fi jam'iha wajen hada ta wa an yataqabbala minni ya karbi wannan aiki daga gare ni wa an yaj'al amali khalisan liwajhihi yasa nayi dan neman yardansa al-karim kuma a nan lokaci ya ƙare insha Allah za mu dakata a nan sai kuma muhadara ta gaba subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi